الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukin sarki a dawo da mu darasinmu na littafin muwaɗa muwaɗar imamu malik rahimahullah wanda muna nan cikin kitabun nika za mu tashi kan babi na goma sha takwas nikahul mut'a wanda zai magana akan auren mut'a ma'anar mut'a a lugar larabci shine wani abu na jin daɗi iyakantacce ko ƙayyadadde jin daɗi na ɗan wani lokaci saboda shi auren na mut'a ana gina shi ne akan cewa za a yi shi ana iyakantaccen lokaci malamai sun ce ko da an ɗauki lokaci mai tsawo a iyakan cewar ba zai fi da shi daga wannan haramcin ba ko mai tsawon lokacin in har an ƙayyade shi kamar a ce za a yi aure na shekara goma ko ashirin ko talatin kuma an bata adadin da ta yiwu rayuwa ma ba za ta kai ba amma dai an ƙayyade to wannan shi ne aure ne da ake gina shi a kan burin biyan buƙatar gangar jiki kawai na wani lokaci ba wai aure ne da ake gina shi a kan niyya ta manufar aure a shar'ance ba samun zurriya da kuma ibada ta aure ɗin da abubuwa da suke da dangantaka da wannan jibintar juna mai ɗorewa duk ba wannan haka masu mutu'a suna iya yin mutu'a da dare ɗaya ma da makamancin haka حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الهمر الإنسية إمام مالك ya samu wannan hadisi daga Ibn Shihab daga Abdullahi da kuma Hassan yayaye biyu na Muhammad dan Ali da Abi Talib Muhammad Muhammad ibn al-Hanafiya wanda ake cewa Muhammad ibn al-Hanafiya dan Sayyidina Ali ne dan wata mata da ake kiranta al-Hanafiya saboda an kamo ta ne lokacin da aka yi yaƙi da banu hanifa su musailama al-kazzab ya sake kiranta al-hanafiya to shi ɗanta ne tabi'i ne to daga su waɗannan ƴaƴaye nasa biyu daga baban nasu muhammadu al-hanafiya shi ƙani ne ga su hassan da hussein yawwa jikokin manzan allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya haɗa su da shi shi Muhammad ɗin kenan. To yake cewa daga ya karɓo daga babansa Ali ibn Abi Talib lada da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah tsira da mace Allah tabbata a gare shi laha an mut'atin nisa'i ya hana mut'ar mata auri mata da niyyar zama da su ƙayyadajjen lokaci ya hana wannan yau ma haibar ranar yakin haibar dama can mutane suna yi al'adarsu ta gudana ana yi don a jahiliya da musulunci ya shigo ma ba a yi magana akan wannan ba sai aka kyale ana yi har sai lokacin haibar ɗin a shekara ta bakwai bayan hijira sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wa an akli luhumil humuril insiya kuma ya hana cin naman jakunan gida jakunan daji su halal ne bisa ijma'i amma jakunan gida haramtattu ne haramci kakkausa ko da yake an rawaito ɗan su manganu masu wanda ba su shahara ba da ke nuna karhanci amma dai haramcin shi ne abin da yake sahihi haramci wato wanda ya wuce maganar karhanci haramun ne su da alfadarai da kuma jakuna wannan haramtattu ne dawaki su ne aka samu saɓani tsakanin malamai dangane da halaccinsu saboda waɗansu na soshi amma dai jakuna da alfadarai hadisai da dama sun tabbatar da haramcinsu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mut'ar mata ranar haibar amma an ce daga baya darura ta sa an halatta na ɗan wani lokaci amma a ranar da aka ci makka da yaƙi fathu makka shekara ta takwas kenan shekara ɗaya da kaɗan bayan haibar ɗin to sai aka hana hanawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an haramta mut'a har zuwa ranar tashin alkiyama wasu sun ce haramtawa ta gabaki ɗaya an yi ta ne a lokacin hajjin bankwana amma abin da ya fi shahara dai shine cewa an haramta nikahul mut'a ko mut'atul nikah wato ranar fatho makka da ana yi aka haramta sannan aka zo aka halatta saboda wani kunci mai tsanani na larura da aka samu sannan aka haramta baki ɗaya har abada ijma'i ya kullu akan cewa haramun kafin nassin sokewar ya shahara akwai sahabbai ku yi ma yaran nan magana su daina ɗaga murya yawwa kafin sanin cewa an haramta ɗin ya yaɗu sosai a tsakanin magabata an samu waɗansu daga cikin sahabbai suna da abin nan suna halatta ka musamman ibnu abbas amma dai shi ma ɗin daga baya ya yi muwafaƙa kamar da aka rawaito da sauran al'umma cewa ne kawo mut'a haramun ne ijma'i na ahlus sunna jama'a Bikafati almazahib sun zauna akan cewa nikahul mut'a haramun ne saboda kai da ana kirga aurarraki ko aure-auren da ba su halatta ba bisa ijma'i to ana farawa ne ma galiban ko kuma dai daga ciki lallai akwai nikahul mut'a yadda mutum ba zai auri muharramiya ba yawa yadda ba zai auri muharramiyarsa ba kamar haramci na nasaba ko haramci na shayarwa hakanan ba zai auri wato ba zai auren mut'a ba ko nikahu at-tahlil aure da niyyar halatta matar wani da ta halatta gare shi ta haramta gare shi ba da halatta wannan kaman nikahu shiga da aka yi magana a baya da ana maganar aure auren da ba su halatta ba abin mamaki ne ko kuma wani abin arashi Allah ta'ala sai ya kaddara wannan riwaya wacce Bukhari da Muslim ya san ruwaito hadisin da ɗimbin malaman sunna kamar shi Imam Malik din kafin su Bukhari da Muslim sun ruwaito shi daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wanda shi'a suke danganta kansu kan cewa shine imaminsu na farko sai zama hadisin kuma daga gare shi ma aka samu ma daga gurinsa aka samu wannan hadisin wanda su musamman imamiyya suna ganin ma cewa kamar addinin mutum bai ma cika ba wato bai samu ɗimbin farla ba in bai ne kawai mutu'a ba wani babban malamin su bakir almajlisi muhammad bakir almajlisi mai biharul anwar wani littafi mai yawa ya fi mujalladi ɗari ƙwarai da gaske ko an kauce mai masa haddi a matsayin mazinaci amma ba za a kautar da shi daga cewa katin fasiki ne ba wanda ba za a yarda da cewa adali ba ne ba a karɓi shaidarsa yauwa a ce kamar jayayyar bashi ko wani abu mai kama da haka ana neman shaida a gaban alkali su aka kawo shi a kawo irin wannan wai a matsayin zai yi wa wani shaida ce shaidar da ake buƙatar adilai shahidai adlin shahidu adli ake nema shahidai adli ake nema yawa kai ba adali ba ne shi wannan ba adali ba ne ya yi auren mutu'a kuma bai bayyana cewa ya tuba ya rabu da wannan ra'ayi ko aƙida ba to kaga wannan mummunan abu ne malamai suna gargaɗi ƙwarai duk abin da ya shafi fruit wato aure kenan to yana da haɗari sosai fatawa a cikinsa ko sako-sako a ciki ma kansa akwai haɗari a ciki saboda azina tana cikin akabarar kaba'ir daga an bar kafirci da kisan kai kaga zanibin da zai biyo baya zinati kamar haka hadisin ibn mas'ud ya tabbatar ko ba haka ba eh hadisin ibn mas'ud a bukari da muslim haka ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wani zunubi ne mafi girma a ce ka bauta wa wani Allah ko kira wani Allah alhali Allah ne wato ya halitta ka sannan yake sai wani yace ka kashe ɗanka saboda tsoron ya ci tare da kai ka kisan kai kenan wancan shirka wannan kuma kisan kai sai wani yace ka yi zina da matar maƙocinka haka ne kenan eh wato a sufa mafi ɗaya daga cikin mafiya munin sufofin zinar kowanne sai aka faɗe shi wato fi ala suwarihi ko ala suratin min suwarihi wata kama mafi muni cikin kamanninsa shirka kisan kai zina tun da ko al'amarin farjoji abu ne mai haɗarin gaske ana mata katsatsan a ta a fatoyi ko da sake-saken nan na jafa'i da ake ta yi mutum ya kamata ya zama mai taka tsantsan wajen ba mutane fatawa kada ya zama mai rahusa ya je ya rushe cikin abubuwa na fitina ya yi sake biyu a baya an tabbatar da wa'annan sake na ukun ya rubuta an aika amma yaron yana kofar gidan matar aka sheka a guje aka kwato takardar aka yi rugurugu da ita to sai me sai ai wasu sun ce irin wannan sukin bai yi ba to su wane ne wasu a gani to amma dai zai ce a ai haka ne ai an ce shi aure so ake a haɗa kar a raba to mutum ya so ya raba a kayan sai ka haɗa masa ka haɗa kanka fitina haka suke wasu suka suke yi an riga an rubuta da niyya an riga an ɗau mataki ya yi niyya ya zartar ya rubuta har ya aika ai kaga magana ta ƙare sai ta shi kenan sai sa haƙuri kuma inda rabon haɗuwa wata rana zai aure ko mijinta ya sake ta ko ya mutu in ta amince zai ta dawo da shi amma maganar a bashi fadwa ta a tun da dai ba ta riga ta ga takardar ba shi kenan wannan duk ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne ai inda za a aiko labarin mutu labarin saki misali a wasiƙa ko labarin mutuwa sai labarin bai zo ba sai daga baya sai bayan jinkiri don aka zo za a yi lissafi ne za a fa lissafin farawar idda tun daga kwanan wata da aka gani na san da mutuwa ta auku ko kuma san da sakin ya auku ba tan da labarin ya zo ba saboda ko labarin ya iso ko bai iso ba waƙi a ta riga ta auku kad'an shikenan ta irin wani abubuwa suna nan da yawa malamai sukan yi taka tsantsan ballantana idan da gangan mutum ya yi amma dai a shi haddi ana matuƙar tsantsan a cikinsa kamar yankewa mutum hukuncin kafirci ne a ce wannan mushriki ne wannan kafiri ne wannan ba musulmi ba ne asali ko musulmi ne to wannan yana da wuya kwarai da gaske sai an sai an kore ko an kawar da dukkanin wata shubha kadi iya da yake cewa gara ka bar wato kafiri ɗari a musulunci saboda shubha wannan Allah zai musu hukunci aiko ya yi maka sauki akan ka zubar da abin da zai zama cikin ƙaho ɗaya na jinin musulmi da garajen fatwa ko ba haka ba saboda haka ana takatsan za a irin wannan amma dai kan mutum ya aikata a zahiri a aikace ya aikata mutu'a ya aikata haram kuma ya zama fasiki ba abin da zai hana wannan Allah ka tsare mu bangano da yawa sun malamai sun ambata kuma hadisai da yawa sun zo amma dai hadisi ɗaya ma in ya tabbata ya isa dalili wannan kuma hadisi ne daga wato wanda bukari da muslim duk sun rawaito shi kan cewa dai auren mut'a haramun ne bai inganta ba kuma shine dai abinda ake wato abinda ake nufi da shi aure mai iyaka aure wanda aka masa ƙaidi na lokaci daga yanzu za a yi shi zuwa shekara kaza ko zuwa wata kaza ko sati kaza ko kwana kaza ko zuwa awa kaza duk ana yi wani malamin shi'a mai sassauta ra'ayi da ya rubuta wani ɗan littafi wai Hussein al-Musawi cikin mutanen Iran wanda ƙarshe 'yan imami ya kashe shi suka yi duk da cewa shi ma dan shi'a ne amma ya ikirari da abubuwa da yawa na jihari da suke yi sai ambata cewa manyan shehunan su ko manyan imaman su ba sa magana shehunai su a'imma suke faɗa manyan malaman su a'imma din su sukan yi wannan idan misali ɗaya daga cikin jagororin su ya taho kama a ce ya taho daga Abuja kwana ya kama shi a Kano zai zo zai wuce borno ko fataskun ko zai zo misali zai kwana to sai ya yi mata sai an sama mata wata mata wata da zai yi mata da ita ko babba ko karama haka ya kwana da ita sannan ya wuce ya ce hatta homenin kansa yana yin wani hatta homenin kansa ya ce yana yin wani ya faɗi abubuwa da yawa irin yadda suke tatsar mabiyansu da dukiyoyi irin na homestead din da suke faɗa da wani ya ce tara kuɗi da dukiya mai yawa ƙazaman kuɗi wanda manya-manyan motocin da ake kerawa ƙasa biranen turawa suke sayowa suna abin nan saboda yadda suke yawan abu to irin wani abubuwan suka sa suka ji haushinsa suka kashe shi duk da cewa ba to baya daga ma shi gabaki ɗaya ba amma dai ya sai guda ya fallasa su sunan ɗan littafin nasa lillahi wa littarik ai kun san shi lillahi wa littarik yace zai faɗi gaskiya tsakaninsa da Allah kuma saboda ko bajima ko badade a tarihi za a faɗa to Allah ka tsare mu dai shi shedan kamar da Ibn al-Jawzi ke faɗa malamai gabata da yawa suke faɗa yakan hilati mutane kowa da hanyar da zai zo masa ta hanyar da zai zo masa kuma ya gama da shi Allah ka mana kariya daga fitinar shedan da kowane hali sai babi na gaba nikahul abid auren bayi bayi abid jama'u abdin bawa yawa galibi in ana nufin bayi na mutane to sai a ce ibad abid abid saboda a kauce ma ibad kalmar ibad a ce ibadullah ko ba a cewa abidullah yawa duk da cewa lugar larabci za ta yi ɗauka amma dai zai yi kyau a ita bauta da ɗan adam ke yi ga ɗan adam ko wato a ce bawansa ne ai majazi ne ko ba haka ba ba hakika ba ne yawa abu ne da ya shafi jibinta kawai amma bauta wato ga Allah maɗaukin sarki kaga mallakarsa ne kuma shi ne mai cancantar bautar to sai ce abdullah kai tsaye yawa to amma shi mutum ba a so kamar da sufan da suke faɗa a kai tsaye kawai a ce abdu fulan bawan wani sai magana ta zama ta yi nauyi da gara a ce gulamu fulan ko maula fulan da makamantarsu a kauce ma wannan to shi sa za a ce bayi sai a ce abid bayi ana nufin bayi mallaka ko mamalik kenan wanda aka mallaka ma'ana so a ce bayin Allah sai a ce ibadullah ibadullah nikahul abid auren bayi hadathani ya an malikin annahu sami'a rabi'ata ibn abi abdurrahman yaqulu yankihul abdu arba'a niswa yahya ya karbo daga malik rahimahullah to shi Malik din ya ji malamin sa Rabi'a ibn Abi Abdurrahman Rabi'atul Ra'ayi kenan wanda ya koya Imam Malik qiyasi ya kula yana cewa yankihu al-abdu arba'a niswa bawa zai iya aurar mata hudu umumin fadin Allah tabaraka wa ta'ala yawa wankihu ma da balakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a فإن كفتم ألا تعدلوا فواحدة فواحدة أمام ملكت أيمانكم kaga wannan ya nuna biyu biyu biyu ko uku uku ko hurhudu halal ne ba za a iya ba kuma ko ba za a iya kiyayewa ba a aure ɗaya wannan ayar dai bata ƙayyade cewa sai ɗa ne kawai ba kuma ba a samu hadisi sahihi da ya ƙayyade ba saboda haka kenan sai su ma bayin su saura a bisa wannan idalaki na halattawa kuma ko da kuyangi ne zai aura ko da ‘ya'ya ne suka yarda su aure shi tunda an yarda ya in ta so ta yarda ta auri bawa musulmi amma babu laifi ya halatta to daga ɗaya zuwa hudu rabi'a haka ya ce ƙala malikun imamu malik ya ce wa haza a sanu ma same fi zalika wannan ɗin kuma cewa bawa zai iya aurar mata daga ɗaya har zuwa hudu shi ne abu mafi kyau daga maganganun da na ji akan wannan matsala wannan ma na nuna cewa ashe ya ji magana ba ɗaya ba duk inda ya ce a hasanu ma same ai maliki yana da malamai da yawa an ce malaman tabi'ai waɗanda ya ji daga gurin sun kai mutum saba'in daban-daban kuma tun yana matashi ɗan ƙarami yana ƙananan shekaru lokacin da ya fara karantarwa yana ba da fatawa duka-duka bai wuce shekara goma sha bakwai ba ya zauna a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara limanci ko malaman irin wannan suka suka ce ya ya isa ya zauna ya fara karantarwa. Akwai tarjamarsa sosai kan wannan, wani babban malamin malikiya muta'akkiri wanda ya sharhin risala, Ibn Naji. Ya yi tarjamarsa ya faɗi waɗannan abubuwan, wasu malamai da yawa sun ambata haka. Shi yasa ake cewa ya shekara saba'in yana limanci a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam. Da saboda tamanin da bakwai ya yi a duniya gabaki ɗaya, a zancen da ya fi shahara dai akwai saɓani kan shekarun da ya a duniya amma dai galibi tamanin da bakwai ɗin shi ya fi yawa ake faɗa to tun yana shekara sha bakwai ya fara har tamanin da bakwai nawa kenan in banda daga ƙarshe daga ƙarshe kafin ya rasu wani lokaci ya daina zaman saboda ya ɗan fama da salisul bau rashin iya riƙe fitsari kamar da shi ibn nadi ne yake nakaltowa saboda kuma lokaci a baya da yake yana zama sai daɗe yana rike fitsari ba tare da ya tashi ya yi ba to wannan ɗin sai ya sababta daga ƙarshe kuma wannan ɗin ya same shi amma ni banda ɗan lokaci tsawon wannan shekaru yana zaune a masallaci yasa al'ada wasu ba san kan zancen ba wai jin cewa da ƙarshe imamu malik ya zauna a gida to sai wasu malamai idan sun manyanta ko sun gawurta da lafiyar da ƙarfin da komai sai su zauna sai na zuwa juma'a ko wani wuri saboda koyi da imamu malik ko ba su ba sabis din suke ba ba komai ba to ga wannan kuskure ne ba daidai ba ne larura ce ta ya zauna to amma wannan magana akwai saɓani tsakanin magabata wanda suke ganin a'a bawa mata biyu ne kawai gejinsa iyakarsa mata biyu kamar da sakinsa ma biyu ne sai ta haramta matar kamar da haddinsa rabi ne na ɗa idan ya zina misali bulala hamsin za a masa ba ɗari ba wadda ba shi ba muhsan ba ne yawwa matsayin saurayi rabin rabin haddin saurayi abubuwa da dama suka yi kiyasi masu wannan ra'ayi amma dai ba nassi suke da shi ba na ƙur'ani ko hadisi saboda haka ijtihadi ne da kiyasi shi yasa imam malik ya ce abin da yafi kyau dai daga manganun da ya ji shine bawa zai iya aurar mata daga ɗaya zuwa hudu wasu kuma suka ce biyu ne kawai waɗanda suka yadda tura suka bautar da su kuma suka ce a biyun masu yawa ɗaya a ce bayan turawa akwai wanda ke ganin da ya auri biyu a ce ya auri biyu ya zama ba gidaje ya zama cikin irin mutanen da kaza kaza to gara ya zauna da ɗayan in ya so ya yi kawaye ko nawa ne ma ko ba haka suke yi ba Allah ka kiyaye mu daga bautar shaidan ko biyayya ga shaidan قال مالك مالك ياتي والعبد مخالف للمحلل shi bawa ya bambanta ya saba da mai halattawa muhallil anan wanda zai zanta da wani mutum da ya kasasabar haramta matarsa da saki na uku ta haramta gare shi lallai su ci gaba da zama ya haramta amma kuma yanzu shi ya fara santa mako kuma wato yana cikin ganiyar santa saboda haka ba zai iya jure ma rabuwa da ita ba to me za a yi kenan ya je ya mai da ita haka duniya za ta zage shi a ce baya da addini ai an tsine masa saboda haka yana gudun wannan sai ya dabara ya hila sai magana da wani sai sirri cewa wannan ɗin ya aure ya aure ta in ya rike ta ɗan wani lokaci to shikenan sai ya sakan masa ita ya mai da ita to shi wannan da zai wannan taimako a tunaninsa ya biya wannan bukata to shine muhalli to abin da yake ya aikata haramun ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai wannan la'anallahu al-muhallila wal muhallala lahu Allah ya la'anci mai ƙoƙarin halattawa, mai haramtawa da auren da zai yi. Hakanan shi ma wanda za a halaltawa ɗin duka haɗin baki da suka ya janyo an la'ance su. Wani lahadisi yake cewa la'anallahu taisal masta'ara. Allah ya la'anci bunsurun aro, kamar wato shi an aro, yadda ake aro bunsuru ko wani karo na raƙuma da sauransu ya yi zo ya barbara bukata ta biya an dabba ta samu ciki a mai da shi shi ma wannan an aro shi don ya halatta wannan matar sai ya tafi mace ta koma wa mijinta to shi ma Allah an ce shi kira sama da bunsuru ya ishe shi zilla ko ba haka ba zilla to haramun ne wannan amma ban mamaki wani ya taba zuwa ya gaya min ya ce wai ya je abuja wani yana fatawa saboda irin wannan ɗin shi kansa ya saki mata ta gama misali idda bai mai da ita ba yawa ya mai da ita sannan ya sake sakinta ta gama idda ya mai da ita to ya sake sakinta saki na uku sai da ta gama idda to yanzu so yake ya mai da ita wai saboda wai shubahasa shi tunda ba raja'a yayi ba sabon aure yayi to ko akwai dama ko akwai dama ina fatan ga tambaya wallahi ni aka yi wa wannan tambaya wai ya saki matar bai raja'a ba sai da ta gama idda sai ta yi aure sannan da ta rabu da mijin ta ya dawo da ita suka zauna ya sake ta sannan a'a wato haka ɗin ne dai maganganun da ya yi wato ma'ana shi dai yana magana ya sake ta sake uku amma wato bai yi raja'a ba sai da bayan da ta gama idda yawa yawa shi yana tunanin inda za ta haramta bayan sake ukun da aka yi idan misali an dawo da ita da raja'a misali shi ne zai zama amma misali idan ya zama sai da bayan da ta gama idda to wannan babu komai to shi ne cikin ba bambanci tsakanin in an yi saki a dawo da ita bayan idda ko kuma bayan ko kafin idda duka wannan in dai ya kai saki uku wannan dole ta haramta babu wani sauki da za a bayar in dai ya cika sake ukun kan to ko ba raja'a aka yi ba yawa yawa na duk abin ya dade ne abin ya dade yawa shi yana tunanin in raja'a ne wai zai za ta haramta amma an bari har sai sake uku ne sake na uku ne amma sai da aka gama idda ko akwai dama yawa shine magana eh sake uku ne amma an dawo ana so a dawo da ita bayan ta gama idda akwai bambanci tsakanin yar da wannan in akan yar raja'a ne ina baran to ni ai ya sani na ko raja'a za a yi ko saki uku ko bayan an gama ta gama idda duk dai a tunda dai dawowa da ita zai yi su zauna ai ba za ta halatta ba to shine ya to in ba wannan ai akwai maganar tahalil ya magana da wani to ai wannan kuma nace masa ai to wannan ko bai halatta ba shi ma tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai tahlili sai to ai ya ji wani mai wa'azi a Abuja yana cewa waɗannan hadisan ba su inganta ba ba su inganta ba kaza kaza kaza kaza shi dai so yake duk yadda za a yi idan akwai wani sauki da za a samu a wata magana to kaga irin waɗannan abubuwan haka to mai irin wannan abin da nake son faɗa kawai shine mai irin wannan kame kamen wai ba za ta haramta ba in ba raja aka yi ba ko kuma a'a in an yi tahalili ba komai aka ga wannan kawai yana kaucewa bakin mutane ne bakin mutane ne kawai ke so ya kaucewa amma in ba da haka ba a sai ya bari in dai tsoron Allah ne cewa matarsa ta haramta kawai ba za ta ta ta auri wani ko ba ruwansa da maganan ba za ta aura mene in Allah ya kaddara ta rabu da shi ko wancan ya mutu in ta yadda ta aure shi shikenan ba ta yadda ba shikenan Allah bai kaddara ka ba ta yi hakuri ha to kuma ka gani to ka ga to ai abin ne son rai ne dai kan maganin ne son rai ka gani su komai kankantar wani abu da za a faɗa musu na shubha shikenan sai su ɗauka saboda haka dai yace wal abdu mukhalifun lil muhallili bawa ya bambanta ya saba da mai tahlili halattawa in azina lahu sayyiduhu sabata nikahu idan mamallakinsa ya masa izini to aurensa ya tabbata yawa wato in bawa ya je aure ba da izinin mai shi ba ita ce maganar asali wajibi ne ya nemi izini daga mai shi mamallakinsa kafin ya yi aure to amma bai yi hakan ba sai ya je ya aure ba tare da izinin mamallakinsa ba to in mamallakinsa ya faɗa mamallakinsa daga baya sai ya yadda shikenan tabbata ne kawo aurensa ya tabbata ba komai auren sai ya ɗore wallam ya zalla sai duhu to duka baina in ko bai masa izini ba na ɗorewar auren sai a raba shi da matar amma wal muhallilu amma wanda ya auren tahalili auren halattawa to shi wannan ifaraku bainahu ma za a raba tsakanin su ala kulli halin ta kowane hali wato ma'ana ko da ma bayan da ya aure ta ya ga cewa a kai wannan matar halayyarsa da waye yanayin zaɗin zama da ita kawai gara in kare alkawari da wancan gara mu yi tsiya da shi gara mu rabu da shi saboda aka rike kayansa kawai zai yi ba zai saka wancan ɗin ba ya kai shi ƙara ma in yana so ya duk kowa ma ya ji kaza kaza saboda haka to in ya yi niyyar ma ya zauna da ita ya saba alkawarin da aka yi to ba za ta halatta ba a gare shi eh shine maganan yawa ko da tana ce a shikenan shi yanzu kawai gaba ɗaya ma gara ya zaɓi wannan akan ya zaɓi wancan mutum ya ma uban gidansa ne gara su baran baran da shi su ɓata ya kore shi shi matar ya zaɓa to ko da ma hakan yayi in yayi hakan ma ba ta halatta ba gare shi ina fara an gane yawa niyyar farkon ake duba ne farkon ake dubawa yawwa in dai yayi magana da shi in yayi magana da shi cewa kan zai aure ta saboda shi to a ya bata abu ko da shi yana nufin hakan ma zai yi tunda ya alakanta abin da shi bari ya yaudare shi kawai ya karbi yan kudadensa kasan wani zai cewa zai dauki gaba daya expenses ake cewa ko menene zai dauki ɗawainiyar da ake yi duka da yi kenan mutumin banza bari in karɓi ‘yan kuɗaɗen na yi hidima ta kuma in ƙi sakinta in ƙi rabuwa da ita in gaya zai dani kaza kaza kaza ka to ko da ma ya yi haka ɗin ba za ta halatta ba a gare shi yawa saboda magana da aka yi ƙulla tun farko bale ma a ce shi ma dama akan wannan niyyar akan wannan niyyar ya yi auren shi ma saboda haka ya ce idza urida bin nikahi tahlil inda ana nufin halattawa da wannan auren inda ana an saka mai wannan alƙawari ko yarjejeniya ta halattawa ya riga auren ya rushe amma yanzu misali idan mutum idan matar ce kawai ita ta kulla a ranta ba tare da sanin shi mijin ba ko ba tare da sanin wanda zai aure ta ba ta za a ranta cewa kawai za ta yi ladabi ta nuna kamar za ta ta amince ta auri wani kuma da daɗin baki cewa zama da shi za ta yi ne za ta yi da komawa baya kuma in dai ta samu an aure ta wace wahala ce ba ta sha ba wani kasan za su iya irin wannan sai ai wace wahala ce da zilla har in ta samu ta yi aure kan ai ta kwace shi kenan maganan ma a ce za ta waiwaye baya ai babu shi wani munafurci ne da yawa saboda yawa akwai masu wadin da gaske amma da yawa to in ta irin wannan wani ya gaskata ta ya aure ta amma abin yana ranta shi bai san wannan bai da wannan niyya ko mijinta wancan bai da niyya kawai aka aka dan taba tafiya ta tsiro masa da wasu abubuwa na kaidi wanda zai gaji ya sake ta to in wannan ta yi sai a ce ita ce ta yaudara ta cutar da shi amma dai auren shi in ya so ya aure ta ta koma din babu laifi tunda shi bai magana da ita ba yawa kuma bai magana da wanda ya aure ta ba bai da alaka da wannan ita ce dai saboda ko saboda ƴaƴanta da ta bari a baya ko saboda yanayin mu'amala da sauransu dai to malam suka ce wannan sai dai zama ta yi laifi wajen yaudarar shi wannan ta yaudare shi misali ya yi tsammanin ta yi da ta aure shi ne aure na zama shi ita ba haka ba ne amma dai maganar in ta fita wancan ya sake aurata wani babu laifi kamar haka misali a babin auren mutu'a in mutum bai cewa mace misali zai aure ta ko ya faɗa ma waliyanta zai aure ta zuwa wani lokaci ba amma shi dai ya bari a ransa ya tunanin cewa zai auri matan nan a iya tsawon zamansa na karatu da ya je ko neman kuɗi ko wani abu dai makamancin wannan zuwa lokaci kaza amma yana tunanin in ya gama hidimominsa gaskiya shi ba zai zauna a nan ba kuma ba zai iya tafiya da ita can ba kawai zai sake ta ya bar wannan a ransa kawai amma bai gaya mata bai gaya waliyanta ba to shi ma wannan ba auren mutu'a ba ne ya halatta ya gina auren akan haka sai dai akwai naƙasu a ciki don misali kaga kamar shi ma ɗin ya ɗan yaudare ta da ya nuna zai aure ta zama na dini kamar yadda wata mata ta yi ko yawwa amma ta tun da babu wani yarjejeniyar suka ce auren ba mutu'a ba ne sai dai na kasu da ke cikinsa ya halatta ina fatan gane magana yawa injiniya ko ba fahimta ba yawa yawa yawa eh shi kawai bar abin a ransa yawa amma bai gaya mata bai gaya wani wajenta ba bai gina auren akan haka ba to wannan ba auren mutu'a ba ne yawa aure ne halattacce saboda wani abin kuma zai iya yiwa kuma ra'ayinsa ma ya canja daga baya amma duk ko da hakan ma ya yi wannan babu tun da aishi yasa aka halatta saki aka sanya saki a hannun miji namiji misali to in ya zan bisa wannan ya yi niyyar sakin a auren to auren bai zama auren mutu'a ba sai dai bai zama kammalallen aure mai aure mai cikakkiyar falala irin ta aure ba ana so na aure ya zama mu'abbadan na'am na'am eh eh kwarai kuwa eh akwai sosai eh mm. kwarai ba haka aka ta shekarun baya eh Kwarai da gaske, kwarai. kwarai da gaske eh a gani akwai cuta a sosai ke sa nace maka eh akwai cutarwa dama ai ba wai halal bane ba daidai bane magana dai auren bai zama mutu'a ba kawai kamar da ita wancan matar muka ce eh in ta bar abin a ranta yawa yawa bai zama mijin can ba bai zama ya shiga la'anar halile ba da sauransu amma akwai cutarwa a ce misali zuciyarsa ta ta'allaka da ita kuma kawai ta zo ta yi masa da abubuwa na fitina ko kuma ya ɓadda dukiyarsa yadda dukiya take da ciwo musamman irin wannan lokaci wanda tsarfe-tsarfe da yawa aure aka mai da shi fitina ba irin da ba da fa aure bai zama wata fitina ba ɗan lokaci kaɗan labari za a baka yarwa ne ta gama idda ko kuma misali ta kai misali ka samu izin kai magana sati mai zuwa ko ma bayan kwana uku an fahimci juna sai a ce kawai sadaki ta daura aure a masallaci kamar da muke haka din na ce an shaidar kawai aure ya gudana na gani Allah sa wannan yanayin ya dawo wannan fitina ta yanzu kan ai mutane sun shiga uku ma Allah kiyaye qala maliku qala malikun Imam Malik ya ce fil abdi game da bawa idza malakat humra'atuhu idan matarsa ta mallake shi bawa ne shi ita kuma ya ce misali to amma ta da ta aure shi kuma Allah ta yi azurta ta ta samu kuɗi sai ta fanshe shi ya zama mallakas ta zama ya zama mallakarsa to to ba zai yi mijinta ne kuma bawanta ne ba aw zawju yamliku mar'atahu ko kuma miji ne ya mallaki matarsa miji ne talauci mai tsanani kuma an bawan nema ya auri baiwa suna zaune to sai Allah ya huwace masa ko da bawan ne ai in mai shi ya yarda ya yi fatauci kuma ya bashi da dukiya zai iya mallaka dukiya har ya sayi bayi ma to sai ya saye ta ta zama baiwarsa kuma to kowanne ne aka samu wannan juyi to inna milka kulli wahidin minhuma sahibahu yakunu fasqan bi ghairi talaq mallakar kowane ɗayan su da zai ma ɗaya ɗan uwansa to zai zama batin auren kawai warware auren ba tare da wani saki ba kai tsaye kurin da zarar yawa mallakar ko da sai ko da kyauta aka ba duk dai hanyar da mallakar ta zo ta hanyar duk da mallakar ta zo to ta zama ɓatin auren ba tare da sake ba imana ko da an yadda a yi sake ko ba a yi sake ba ya ɓaci kawai yawa haramci wanda yake da waman ya riga ya zo in dai misali akwai wannan mallaka sai dai in an kawo ƙarshen abin nan yawa wannan mallaka to kuma misali in an kawo ƙarshen mallaka da yantawa to shikenan wannan babu ne wa in taraja'a bi nikahin ba'du idan suka dawo auren juna da aure wato suka zo suka dawo zama da aure bayan nan kaga misali ta yanta shi ko kuma yanta ta sannan suka yi aure dan ba zai yi ba dai a yi auren yawwa alhali ne da bauta a tsakanin su ko shine bawan ko ita ce baiwar ko ba haka ba wa in ita ce baiwa zai ci gaba da ita zama da zama da ita a matsayin sadaka ko ba haka ba amma idan shi ne bawanta to kaga bai halatta mace misali ita ce ya miji kuma bawa a ce za su yi mu'amala auratayya ko ba haka ba amma idan ya zama ta yanta shi misali to za su iya aure to wannan zaman da suka yi na mallakar zama da ya da ita yawa tana koyan gasa da ya mallake ta wato ba tana koyan gasa ba tana matarsa tana matarsa a matsayin baiwa ko yawa sai ya mallake ta kaga an ce yayi aure ya ɓaci ko yawa to in ya yanta daga baya ya yanta ta daga baya ta zama ya mai da ita matarsa to wannan ya halatta ko to ba za a yi lissafin wancan a matsayin sake ba sake ɗaya biyu uku da za a yi ba za a yi lissafinsa ba yawa kawai wancan tamkar ba a yi shi ba shine magana da ake yi yawa fa in tara da abin kahin ba in sun dawo auren juna bayan nan lam takun tilkal furqatu talaqan wancan rabuwar ba sake bane a shi yasa aka ce faske ne kawai yawa ba sake bane qala malikun malik yace wal abdu idza ataqadhum ra'atuhu bawa idan matarsa ta yanta shi iza malakatu in ta mallake shi wa hiya fi iddatin minhu kuma tana cikin idda da shi yanzu misali su bayi ne duka sai ita Allah ta'ala ya ba ta sa'a sai aka yanta ta kafin sa kaga sai tana da misali ta yadda ta ci gaba da zama da matarsa ko ta ci gaba da zama a matsayin matarsa yawa ta ci gaba da zama a matsayin matarsa shi bawa ita baiwa sai aka ‘yanta ta ita shi yana bawa ai kaga tana da damar ta ce a to ba za ta ci gaba da zama da shi a matsayin miji mijinta ba ya sake ta kamar yadda ya faru da barira wato barira da mijinta mughis ko a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta bijire ta ce ba za ta iya ci gaba da zama da mughis a matsayin mijinta ba suka rabu to an irin hakan ta rabu da shi tana idda to sai kuma misali ta canza shawara sai ta ‘yanta shi kuma ta ‘yanta shi ka gani to in ta ‘yanta shi ka ga wannan illar ta tafi ko yawa wato da ta ‘yanta shi nan aka ga ya halatta su sake aure su sake aure ko yawa to shine yace bawa idan matarsa ta ‘yanta shi, in ta mallake shi, sai ta ‘yanta shi wa fi iddatin minhu, kuma tana cikin iddarsa saboda rabuwa da ta zaɓa a baya ko? Lam ya tara da ato ba za su dawo su ci gaba da aure ba, zama ba illa bi nikahin jari sai an yi sabon aure, ba raja'a za a yi ba. Wancan rabuwar rabuwa ce wadda take wato ta batti yawa ma'ana rabuwa ce ba ina dai za a ce ba rajiya ba saboda haka zai iya auratta za su iya sake aure amma sabon aure ba raji'a za a yi ba ina ba mun gane wani akwai sauran lokacin to sai matsala ta gaba ko babi na gaba nikahul mushriki idza aslama zawjatuhu qablahu auren mushriki wato kafiri idza aslama zawjatuhu qablahu idan matarsa ta musulunta kafin sa kafirai ne suna zaune suna aure da juna sai matar ta riga musulunta ta riga mijin musulunta ba mijin ne ya riga matar musulunta ba حدثني عن مالك عن ابن شهاب annahu balagahu daga maliki daga ibn shihab cewa ya samu labari anna nisa'an kunna fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yuslimna bi ardihinna cewa waɗansu mata sun kasance a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yuslimna wato suna musulunta bi ardihinna a ƙasarsu wa hunna gairu muhajiratin alhali ba su yi hijira ba wa azwajuhunna hina aslamna kuffarun ko mazajen nasu kafirai ne sanda suka karbi addinin musulunci su sun musulunta mazan su kuma basu musulunta ba an samu irin wannan yawa ibn shahab yace ya samu labarin an samu irin wannan mata sun riga mazan su musulunta kuma ba su yi hijira ba suna can a garuruwansu amma a ce suna makka ko kewaye ba su yi hijira ba min hunna bintul walid ibn al-mughira cikin su akwai yar walid dan mughira an ce sunanta fakhita ibn al-walid yar uwa ce ga khalid ibn al-walid jarumin mayakin nan cikinsu akwai wannan wakalar ta ta safuwa na umayya a lokacin tana tare da safuwa na umayya wato kafin ya musulunta ya musulunta daga baya amma dai lokacin bai musulunta ba fa aslama da yawmal fathi ta musulunta ranar da aka ci makka da yaki shekara ta takwas kaga sun zo daga baya kenan وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام مجن صفوان بن أمية shi kuma ya gudu daga musulunci har yanzu bai gane ba bai musulunta ba irin su abu sufyan baban muawiya a ran ya musulunta da ƙyar aka kamo shi aka kawo shi gaba manzo Allah sirkinsa ne tun da wuri sosai yayye da shi yace wallahi shi jiya ke shi gaskiya addinin na har yanzu bai kwanta masa bai tsirga masa a zuci ba da ƙyar dai ƙarshe ya karɓi addinin musulunci kuma musulunci sai kyauta su daga baya amma ya jinkirta sosai bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma Safwan to shi bai musulunta ba a ran nan din ya musulunta ya gudu ya guji ya guji addinin musulunci fa ba asa ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibn ammihi wa habab ibn umair to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura masa dan baffansa dan baffansa shi Safwan din ba dan baffan manzo Allah ba dan baffan shi Safwan din da mirin na Safwan din ana kira sa Wahab dan Umair Wahab dan Umair an ce yana cikin irin mutanen da suke da kaifin basira sosai har shawa cewa suke yi wai zukata biyu ne da shi saboda tsabar hadda da yake da ita amma da aka zo yaƙi da aka fatattake su ya gudu takalminsa ɗaya yana hannu ɗaya kuma yana ƙafa shi ne ake tambayarsa ina takalmanka ya ce duk suna kafata sai da ya duba ya ga ashe yana rike da ɗan ne sai suka gane cewa ashe zuciyarsa ɗaya ce da suka ta biyu ne da ya tuna to ya je gurinsa bi da da'i rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ma ya fi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amana ne safawa na mini umayya don ya nuna masa cewa alama ce ta aminci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya baiwa safawa na umayya cewa gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman ka kuma ya amintar da kai ba abin da za a maka in ka je gurin sa wada abu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila ila islam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi zuwa ga addinin musulunci ta hanyar ko ta hannun shi Wahab dan Umair wa an yaqdama alaihi yana kiransa ya taho ya gabato zuwa wurinsa fa ya radiya amran qabilahu in ya yarda da al'amari da za a faɗa masa qabilahu sai ya karbe shi wa illa in ba aka ba sayyarahu shahrayn annabi sallallahu alaihi wasallam zai bashi yancin ya kewaya ya wataya watanni biyu yana shawara in ya gamsu shi kenan in bai gamsu ba kuma to ya fice in ba haka ba kuma to duk abin da ya same shi shi ya sani amma da za a ba shi ka aka an ba shi dama sosai falan ma kadima safwanu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi rida'i lokacin da safwan ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mayafinsa na dahu ala ru'usin nas sai safawan ya kira manzo Allah ta zama a tsakiyar jama'a shine bisa kawunan mutane faƙala ya Muhammad ya ce ya Muhammad kamar da suka saba faɗa maimakon ya ce ya Rasulallah tun da bai musulunta ba inna haza wahaba min umairin wannan wahaba dan umair ne ja'a ne bi rida'ika ya zo min da mayafinka wa za'ama annaka da'awtani ila al-qudumi alayka kuma yace wai ka kira ni zuwa in zo wajenka fa in rajitu amran qabiltu in saurare ka in na yarda da wani al'amari za ka faɗa min in karɓa wa illa in ba haka ba sayyarta ni shaharani ba za ka min gaggawa ba za ka ba ni damar in yi tafiya ta in kewaya watanni biyu faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in zil abawa habin da ya zo ma yana kan dokinsa bai ma ko sauka ba ya wannan kira na jafa'i jafa'i haka to sai manzo Allah su ne ce masa sauko ya baban wahab ya mutunta shi ya har alkunya yake masa ya baban wahab wa qala la wallahi sai ce a'a wallahi la anzilu hatta tu bayyana li ba zan sauko ba wallahi sai ka mun bayani haka zancen yake ko ba haka ba ko zuciyarsa ta raya masa cewa ana so ne kawai a yaudare shi in ya sauko a rufke shi to ai da ya zo ɗin ma da za a iya sa maza su kewaye shi ta ko'ina ko bai isa kaiwa ba amma dai abin da zuciyarsa ta raya masa kenan faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ballaka tasiru arba'ata ashhurin yace kai na ƙara maka ma za ka yi kewaya watanni hudu kana shawarwari in za ka karbi musulunci in ba za ka karba ba to amma watanni hudun wato in sun cika to visa ka ta ƙare saboda haka ko kwana ɗaya ba za ka ƙara sai ka fita don dama ai muharibi baya shiga wato ƙasar musulunci sai da izini yawa وإن عاد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغكم أمانة ذلك بأنه قوم لا يعلمون تو فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بهنين to ana haka manzo Allah sallallahu alaihi ya fita sai fita nahiya shine je kibala ba na kafin bane a kibala jihata kenan ko nahiyata yawa ya tinkari Hawazin. Hawazin sunan ƙabila ne. Su ƙabilu sukan ɗauki sunayen mutane, Hawazin sunan mutum ne, amma garin ko lardin sunan garin Hunay. Bayan an yi abin nan fatu maka da sati biyu ne aka yi wannan yaƙi na Hunay. فأرسل إلى صفوان بن أمية sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wa Safwan dan Umayya sako mana ya aike wurin sa yasta'iruhu adatan wa silahan inda yana neman sa da ya bashi aran kayan aiki na yaƙi wa silahan da makamai inda hudu suke a gurin sa shi Safwan yana da tanadin kayan yaƙi irin su kamar rigunan sulke makamai takuba mashi da sauransu a da kayan aiki silah makamai faƙaɗa safwan safwan sai ce a ɗauran amkarhan na an ga dama ne ko kuma dole dole ne kaji wata izza faƙaɗa sai manzo Allah ya ce masa bal ɗau'an ya ce a in ka ga dama ne kai da kayanka wa zai ce dole dole ai da sai a sa ƙarfi a ƙwati tunda bai fi karfin a kwace ba daga hannun nasa tuna fa an ci makka da yaƙi yanzu kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda adalcinsa ne yake bin abubuwa duka kuma yana so ne ya kwato mutane shi yasa wani lokaci da wani bakauye ya zo yana da fa'i sabai suna neman kamar su far masa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bar ni da shi yawa ai kaman kana da raƙumi ne ya gardama ko dabba ta yi gardama ai bai kamata ba a ƙara abautar da ita ku bari in shawo kansa to haka saboda haka ne amma da a ce annabi sallallahu alaihi a lokacin so yake a yi wa safan umayya gaba gaba ma za a yi ko ba haka ba balle karɓe kayansa ce a ta daɗin rai fa'arahul adata wasilaha to shine sai ya bashi aran kayan aiki da kuma makamai allati inda bu inda yake da su summa kharaja safwan ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to sannan shi safwan ya fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kafirun yana kafiri fa fa shahida hunayn ya halarci yakin hunayn sai dama ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi dama cewa bayanin da ake masa duk da dai ba bakon bayani bane amma dai wannan bayani ne an kira shi musamman yawa bayani ne na musamman in ya gamsu shi ne karɓa nan take in bai gamsu ba la ikraha fi din su masu cewa wai ana tirsasa mutane a addini kaza kaza kaza a jihadi da abubuwan suka taso duka su waɗanda suka kafiran su suka jawo tirsasawar har jihadin ya domin sun zaɓi kar a zauna lafiya ne kuma su murƙushe addinin ƙarfi da yaji ko su hana mutane yankin su na tsoron gobe addini suka ga dama wannan ko ba zai yiwu ba yawwa to amma dai ba za a tilasta mutum ya haɗe aƙidar da bai imani da ita ba yawwa sai mutum ya yarda to shine tunda bai yarda ya musulunta din ba to shine ya fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato yana kafiri fashahida hunainan ya halarci yakin hunain wa ta'if da ta'if ko kafirin yana kafiri wani mutum ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam in musulunta ne wato mana in bi ka yaki in an da musulunta ko kuma musulunta in je yaki sai ta aka fara musulunta tukuna in dai mutum zabi da aka yi rashin sa'a yanzu safa da bai sa'a ba an kashe shi kafin ya musulunta kaga shi da ya zama dan wuta kenan kasancewarsa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a rindan ba zai tserar da shi ba da munafikai nawa aka kashe su tare da shi suna ma sallah da shi amma da yake imanin bai shiga ba kaga suka zama fi darkin asfal minan nar ballantana to amma dai da yake yana da rabo wannan bai auku ba har dai da ya zo ya musulunta to shi yasa da mutumin shi ya zaɓi ya nema eh mu je yaƙi in mun dawo in musulunta ko kuma in musulunta mu je yaƙi ta aka fara musulunta tukuna dan ba a san me zai faru ba to ya halarci Hunayn da Ta'if shi yaƙin Ta'if an yi shi bayan Hunayn din da aka ci Hunayn da abin nan yaƙi aka samu ganima da ba a taɓa samun irin ta ba an zo wani wuri da ake kira kusa da Jirana wurin da ake kira Jirana aka ajiye ganimar da aka samu da ɗimbin bayi da ‘ya'ya da sauransu aka samu aka ajiye sabai su tsare a dukiyoyin sannan aka wuce ɗa'if wannan ta'if din sai garin kuma ya ya tsanani sosai wata guda ana fama amma ba iya kotsa shi ba to shine kuma ga mutane sun gaji an yakin an fato makka sati biyu aka zo aka yi game da ibtila'in da ke a hunain saboda cika baki da aka yi duk daga baya da taimakon Allah ya zo aka zo kuma su kuma ta'if suna da tsanani dama to har ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu mu haƙura yawwa ma dawo daga baya sabai suka ce a'a a ƙara tirzawa dai aka jira aka ƙara ƙoƙari dai sai suka za suka ce ya sunan ƙara gaskiya ƙara mu haƙuran dai an sai da ya dariya akan wannan to amma dai daga baya kuma an koma an ci su da yaƙi to shi safwan ya ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wa'annan yaƙe yaƙen yana kafiri wa mar'atuhu muslima matarsa kuma tana musulma wato ita fakita din kenan ta musulunta ita an ce a fatu makka ta musulunta ko amma muka tuna duk kwanaki ne a tsakani bai bai tsawon lokaci ba ko ba haka ba sanda aka fatu makka ta musulunta mun ce sati biyu da wucewa misali da fatu maka an je hunain in kwanaki da aka yi aka wuce ta'if saboda haka ba lokaci ne mai tsawo ba ta musulunta amma shi bai musulunta ba wala mi farrik rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bainam ra'ati to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai raba tsakaninsu da matar tasa ba hafita hatta aslama safwan har Safwan ɗin ya musulunta ba daɗewa bayan nan shi wasa ƙarar inda umratu an ce dalilin musuluntarsa ya je zai shiga kogi sai mai tuka kwale-kwalen sai ce mata ka natsu sai ce me natsuwa sai ce ka ce la ilaha illallah man sai ce la la ya ce yanzu har masu tuka kowa har ya yi da cewa natsuwa ita ce la ilaha illallah ya ce kai gaskiya dole a haƙura shi ne ya zo ya kaɗi kalmar shahada aka Allah ya bashi to shi ne wasa ƙarar inda hu imra'atu bi zalika nika matar ta sai ta tabbata a gurinsa da wannan auren to shine imam malik yake faɗa yawa gashi nan wahda sun malikin alim ne shahabin annahu qal kana bayna islami safwana wa bayna islami imra'atihi nahwa min shahr tsakanin musulunta Safwan dan Umayya da musulunta matarsa kimanin wata ɗaya ne. To shine suke cewa ko a risala a cikin malikiya suna faɗa cewa in mata ta musulunta ta riga miji kaga misali ita tana nan a idda za a ce kamar idda ce ta mai saki ɗaya idda wato ta saki raji'i kaga ana iya dawowa in ba a gama idda ba to in ya musulunta kafin ta gama idda to aurensu zai iya dawowa aurensu sai ya koma ba sai an yi wani sabon aure ba saboda wa'annan maganu yawwa bai dama ba saki ba ne yawwa wannan ai furka ce yawwa annabi dai sarsa bai hukuncin a raba su ba saboda haka dai musulunta kawai su suka dore yawwa yawwa amma inda bai musulunta ba har ta gama idda to da sun rabu yawwa shi ne abin da malamin suke faɗa za a ƙara sau za a ƙara sau nan ko lokacin ya lokacin na to to bari mu kwana nan ɗin kawai insha Allah ba don ma kan mutane yana ja ba ai karatun da sai a ce ya yi yawa yana yana yawa